أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara a zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira. Alfarma sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Muna cikin abwabu sifati salati abwabu sifati salati babu ba waɗanda ke magana akan sifar sallah waɗanda Imam Bukhari ya akada su kowane babi nan wani bangare ne yake magana a cikin sallah saboda haka za mu tashi sabon babi insha Allah
babul qira'ati fil asri babul qira'ati fil asri wannan babi yana magana akan yin karatu a cikin sallar la'asar yin karatu a sallar la'asar kaga kenan wannan babuban duka kamar walwala ce na babin can na babu jubil qira'ati lil imami والمامون في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت wancan dogon babin nan da ya magana akan wajabcin yin karatu a cikin sallah duka wajabcin yin karatu a cikin sallah duka sallolin da na halin tafiya da na halin zaman gida da inda ake bayyanar da karatu da inda ake ɓoye karatu to kaga nan sai kuma ya komo yana waro sallolin azahar wajabcin karatu cikinta la'asar wajabcin karatu cikinta magariba isha'i subahi to haka dai kaga kenan kamar walwala ne na wancan ya ce babu jubil qirati fi salawati kulliha lil imami wal mamum fi salawati kulliha to kaga kenan shi ma wannan wajabcin yin karatu a sallar la'asar domin masu tunanin tunda ba a jin motsi saboda asirce ake komi na ta ita sallar la'asar kamar ba a karatu da haka imam bukhari ya yi raddin wancan tunani da akka da babi musamman na mai tunanin shiru ake yi a sallar azhar ko shiru ake a sallar la'asar ba haka take ba akwai karatu kuma ga hujjoji ga hadisan da suke tabbatar da ana karatu a sallar la'asar da da azhar to yanzu yayi magana azhar yanzu da asar zai ce zama shiga yanzu to
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أمارة بن أمير عن أبي معمر قال قلت لخباب الأرة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الظهر والعصر قال نعم قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال بالقراب لهيته
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ في الزهر والعصر قال نعم قال نعم قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته wannan hadisi in allura irin shi gabata shine abinda Imam Bukhari ya haddathana Muhammad ibn Yusuf Muhammad ibn Yusuf al-Firyadi ya zantar da mu qala haddathana Sufyan yace Sufyan ya zantar da mu shine Sufyan ibn Uyayna an al-A'mash ya karbo daga A'mash عن عمارة بن عمير عن عمارة بن عمير يا تقول عمارة بن عمير عن أبي معمر يا تقول أبي معمر قال أبن ديش قلت لخباب بن الأرد yace na ce ma khabbab bin al-arat kana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya farhu fi zuhri wal asr shin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana karatu a cikin sallar azhar yana karatu a cikin sallar la'asar qala sai khabbab yace khabbab bin al-arat yace na'am haka ne maza Allah yana karatu qala sai yace da shi shi Abu Ma'mar ba قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته فلم يكوكي قالوا تن دي باعج دم يتفق لأثر دا أظهر كراتونس كوكم كومينال ويأكي فإننا كراتون دم يكوكي قالوا إنا كراتون قال يتبيت إرابي لحيتي da motsawa gemun shi muka gano karatu yake yi a sai irin shi ya gabata wanda al-imamu tahawi yace wannan watan yana da raunin hujja inda yake shi ne domin yana da ihtimali ihtimalin da yake da shi zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam gemu sai na motsa amma ba karatun bane ba karatun qur'ani bane zai yiwa tasbihi ne zai iya yiwa takbiri ne zai yiwa tahlili ne la ilaha illallah la ilaha illallah ko allahu akbar ko subhanallah ko wani abu ne yake karantawa ko addu'o'i ne yake ba karatu bane tunda su ma baki ke yi kaga za su yi motsi baki zai motsa haƙoƙi na sama da na ƙasa kamar da wata riwaya bil irabi la hayaybi da motsawa haƙoƙin shi biyu na sama da na ƙasa ko kuma bil irabi la hayaybi da motsawar watan gemu su alaihi salatu wassalam to wannan dai hujja ne imam bukhari shi gare shi ya isa hujja tun daga sahabi an tambaye shi dani kuke ganowa ya ce da motsawar gemunsa da haka shi mamu bukari yake gani ya isa hujja amma shi mamu tahawi ya ce ai akwai hadisai ma da ke fitowa karara su faɗi karatun da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yake yi a sallah azhar da al'azhar ba irin wannan hujja ba wadda ke karɓar ihtimali
حدثنا المكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره وسوره سوره ويسمعنا الايه احيانا حدثنا المكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا وأن الحديث إمام البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم يا تقدم عن هشام يا كربودك هشام بن قروة عن يحيى بن أبي كثير يا كربودك يحيى بن أبي كثير shi kuma an abdullahi bin abi qatada ya ji daga abdullahi bin abi qatada ba hisham bin urwa bane wancan hisham bin abdul malik bin ad-dastawai shi hisham watan daga baban shi sai umul bin aisha na wa kan hisham bin abdul malik bin ad-dastawai an yahya bin abi kathir ya karbo daga yahya bin abi kathir an abdullahi bin abi qatada ya karbo daga abdullahi bin abi qatada an abi ya karbo daga baban shi abu qatada din qala abin da yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn min adh-dhuhr wal asr annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sallar azhar da la'asar bi fatihatil kitabi wa suratin suratin da fatiha da sura da fatiha da sura cewa suratin suratin sannan ya ɗaɗɗora wasu surori akan raka farko akan fatiha a raka farko akan fatiha a raka ta biyu don haka amma ita fatiha ta kitabi ya kai guda ce don haka bai ce bi fatiha ta kitabi ba fatiha ta kitabi sai ce bi fatiha ta kitabi kaɗai don wanda za a karanta a raka farko ita za a karanta a raka ta biyu sai dai surorin su bambanta surar da za a sama ɗora akan fatihar raka farko daban surar da za a ɗora wa raka'a ta biyu a fatiha ta raka'a ta daban da aka sai kawo ita sura wato ya maimaita ta suratin suratin sannan da ɗaɗɗora sura don a gano da raka'a farko ana karatun sura gare ta raka'a ta biyu ma ana karatun sura gare ta sannan wa yusmi'una al-ayata ahyana wani lokaci ma can jim sai mu ji sai manzo Allah ya jiyar da mu karatunsa sai jiyar da mu wata aya to sai mu ji ya- ya- ya- ya- yana karatun wata aya a cikin karatun sirri ne amma in ya dan ja numfashi sai mu ji ya karanta wata aya kaga wannan shaida ce ka karfa wanda ba su karfa ihtimali cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana karatu a sallar azhar yana karatu a sallar asar gashi ma hayati wa yusmi'una al-ayat ahyan wasu lokaci ma hayyakan ji yadda mu karatun aya
باب القراءة بالمغرب
babul qira'ati fil maghrib wannan babu yana magana akan karatu a sallan magriba kaga dai wancan bayani na wujubul qira'ati babu wujubul qira'ati lil imam wal mamumi fi salawati kulliha kaga as-salawati kulliha duk salloli gaba gida guda ka sai yanzu kuma yana warwara sai kowace sallar to sai a mata bayani wanda aka yi da rana za mu ji gashi azhar da la'asar duk da rana ake yi amma ku- kuma ba a bayyana da karatu amma ta hada kuma ana karatu ta da salawatu kulli hakil sannan in kana magana watan a adad masu adad rakoyi kaga rubai ne masu ma- ma- ma- masu masu rakoyi hudu ne azhar da la'asar kaga kuma duk ana karatu cikin su to yanzu za mu ji wadda ba bayyana ake karatunta ɗaya biyu kenan sannan kuma na uku ba ruba'iya ba ce to kaji ba cikin don a gano kulli haɗin nan duk ya shige ruba'iyai da waɗanda ba ruba'iyai ba ma yi jiharu fihi wa ma yi kafatu fil hadari wa safari duka ya haɗe to حدثنا عبد الله بن يوسف قال مم.
اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرا والمرسلات ارفع فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب باب القراءة في المغرب wannan babi akan karatu a sallar maghrib حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب wannan hadisi imam al-bukhari yace haddathana abdullah ibn yusuf yace abdullah ibn yusuf at-tinnisi ya zantar da mu qala akhbarana malik yace imam malik imam daril hijra ya zantar da mu an ibn shihab ya karbo daga muhammad ibn shihab az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utba ya karbo daga ubaydullah dan abdullah ibn utba utba ibn mas'ud kenan رضي الله عن ابن عباس شيكما جل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال حقيق عبد الله بن عباس ياتي ان ام الفضل سند ام الفضل ita ce mahaifiyar shi haka sai bai ce ummi ba sai ce ummul fadli abin da yasa ba ta bukatar da ya faɗi ummul fadli kowa ya santa ya san kowa ya santa don haka bai bukatar sai ya danganta ta gare shi ya ce mahaifiyata amma dai mahaifiyar shi din ce eh ita ce mata sayyidina abbasu bakon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce ummul fadli yace inna ummul fadli san dai ummul fadli sami'at huwa huwa yaqra'u al mursalat taji abdullah ibn abbas yana karatu kaga wannan iltifati kenan a wajen malamai na balaga ai kaga da za a koro su yakin yadda yake yace an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala haqiqa yace to kaga yanzu duk abin da za a faɗi magana wace sai ibn abbas yace annahu qala to abin da zace inna ummul fadli sami'atni tun an ce ya ci ya ci ummul fadli ta ji ne sai kuma aka ce ta ji shi kuma lokacin da aka ce ya ci to shine ake cewa iltifat ana kan siyakin khilaba ko takallumi sai a koma kuma gaiba sai a koma gaiba yanzu kamar wani ke ba da labarin ba shi bane don ta sami at hu ta ji shi kaga an koma magana gaiba da ko yana takallumi shine mai magana to amma yanzu a a a a a a a hikaya sai a koma kake sami at ta ji ibnu abbas wa huwa yaqra'u al mursalati urfa yana karatun surar wal mursalati urfa faƙalar sai ta ce ya bunayya ya ƙaramin ɗana tasgiri ne na ibnu bunayya ɗan ƙaramin ɗa ana tasgiri ne dan dan tausai ƙaramin ɗa ka san ga al'ada an yi tausaya mai ya yi shiga rai sai ya ce bunayya ya ƙaramin ɗana saboda tausaya mai wallahi laqad zakkartani bi qira'atika hadhihi sura haqiqa wallahi ka tunatar da ni sai da ta yi rantsuwa kuma ta kawo lami na tauhidi ta ce wallahi kaga rantsuwa laqad kaga lami sannan ga qad ta tahqiqi cewa abinda za ta yi bayanin nan tana da tabbas ta ji mu cikin shi laqad zakkartani wallahi haqiqa tabbas ka tunatar da ni da karatun da kai ma wannan suratul mursalati qurfa innaha la'akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi al-maghrib haqiqa ita ce abinda naji karshen abinda naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun ta a sallar magriba karshen karatun da kunni na jimin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan sura wal mursalat urfa kuma a sallar magriba ce shine karatun da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe inji ummul fadl to kaga nan ya karantar da ashe magriba ana masa karatu hamma ga surar da ummul fadli taji annabi sallallahu ta'ala sallam yana karatu kuma shine daga karshe karshen rayuwar maki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan mudabaqarsa da tarjamar zahirat babu qira'at bil maghribi na'am
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عن ابن أبي مليكة عن أروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بإسار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول طول طول طولين حدثنا عاصم عن ابن جريج أبو عاصم عاصم أبو عاصم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بكسار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ بدول طوليين وأن الحديث أبو آسم يا ذن تدمو وتنشين الضحاك بن مخلد الضحاك بن مخلد شين أبو آسم الكنية السكينة أما سننسى ضحاك بن مخلد shi kuma an ibn jurayj ya karbo daga abdul malik ibn jurayj an ibn abi mulaika ya karbo daga ibn abi mulaika an urwa ibn zubair shi kuma ya ji daga urwa ibn zubair an marwan ibn al-hakam ya karbo daga marwan ibn al-hakam qal abin da yace qala li zaid ibn thabit yace zaid ibn thabit ya ce man malaka taqra'u fil maghribi me yasa kake karatu a sallar maghriba bi isari mufassali da kisarul mufassal kisarul mufassal anan akwai maganganu da yawa menene kisar gajajjeru surori kuma al-mufassal wanda suke rarrabaku to menene mufassal din ma abinda suka ce as-subu sabiq wato in an kasa qur'ani bakwai to subu din nan na bakwai na karshe ne dangane wa da nas to shine al-mufassal sun ce shine mufassal al-mufassal ke wasu suka ce sanato me yake kisar din shi kisar dan akwai tiwalul mufassali akwai kisarul mufassal to kana karatu daga jajjerun surori na mufassal to waɗannan gajejjerun surorin nan malamai su yi maganganu da yawa wasu sun ce watan tun daga suratul muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da gare ta ne har ya zuwa ƙarshe wasu suka ce daga suratul fath inna fatahna laka fatan mubina shine kisalul mufassal daga qaf har zuwa karshen qur'ani shine mufassal din sannan qisar mufassal wasu suka ce daga lam yau lam yau lam yakun alladhina kafaru har ya zuwa ƙarshen qur'ani shine qisarul mufassal sannan akwai awsaduhu awsadul mufassal awsadul mufassal daga wasu sama'i zatil buruji har ya zuwa lam yakun alladhina kafaru tun an samu kisaru an samu ausadu sai diwarul mufassal suka ce surorin da daga suratu muhammad sallallahu ta'ala sallam ko kuma daga inna fatahna hayya zuwa wasu sama'i zatil buruj to waɗannan su ne wato diwarul mufassal yace to me ya same ka kake karatu da waɗannan surori na kisarul mufassal yace alhaliku وقد سمعت النبي حقيقة ناجي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينا كراتو بطول طول يين da surorin da suka fi watan surori biyu da suka fi watan tsawo a ƙur'ani wannan an ta maganganu a kai an ta maganganu a kai kuma da saɓanin malamai to surori kan da suka fi tsawo guda biyu aka ce ai bakara ce da nisa suratul baqara ce da suratul nisa wasu suka ce ba shi ake nufi ba abinda ake nufi watan surori inda su ne tulaye ne suka ce suratul a'raf ita ce watan tana daga cikin tulaye ne wasu suka ce alif lam mim sad ita ce watan tulaye ne to akwai dai maganganu da yawa a cikinsu domin saɓanin ya kasu kashi uku wasu suka ce lal'amci tutul al'amci ita ce tsoro tsoro ne ibn battal ya ce al-baqara awwalu as-sabtiwa baqara duk bakwai nan surorin nan bakwai da sun kai kowace sura kawo to ita baqara ta yi saboda haka kaga babu yadda za a kawo lan'ami ko la'raf to suka dai komo har aka komo ana magana a duddan ayoyi to in ana magana so a gano to bari a koma wajen ma aduddan ayoyi a koma wajen aduddan kalmomin kowace sura a koma aduddan harukan kowace sura duk sai da suka yi bayani kamar irin su badruddin la'aini sai da ya koma wajen cajo wace ce tsula tsula ne a gano tsawon surori a gano tsawon ayoyi ne sannan cikin ayoyin kuma a gano waɗanda suka fi yawan kalmomi a gano waɗanda suka fi yawan haruffa wannan shi ne to amma bayani akan sallan magariba a ja doguwar sura ko bakarance ko nisadince ko lal'abice ko la'arafince ko ma wace iri ce a cikin dai wa'incan iwal ɗin wa'incan dogayen surori to wannan malamai na da sabani a ciki wasu sun tafi kamar imam malik ya ce daga kisaru ake gajejjerun surori ake sallar magariba da su gajejjerun surori ake sallar magariba da su imam shafi ya ce babu laifi in an karanta daga diwalu al-mufassal saboda wannan hadisi da ire-iren da ire-iren to abinda dai yafi karfi a wajen malamai na mazahibin gaba ke da abin da suka tafi a kan shi magariba ana karanta mata gajejjerun surori ne kuma akwai hujjoji shi ma akwai hujjoji kamar imam bahawi abin da ya ce a sharhu ma'anil athar ya kawo riwayoyi da yawa da ke tabbatar da karatun annabi sallallahu ta'ala sallam a sallan magariba da gajejjerun surori ba wadancan dogayen surori ba ya kawo riwayoyi da yawa kamar kuma yace shine mazhabin Sufyan al-Thawri da Ibrahim an-Nakhai da Abdullah ibn Mubarak da Abu Hanifa da Abu Yusuf al-Majrishi da Muhammad ibn Sirin da Ahmad ibn Hanbal da Imam Malik da Ishaq ibn Rahway haka Imam Bahawai ce wanda shine mazhabin su cewa ana karatun magriba daga jiddirun sururi al-Imam al-Tahawi kuma jiru hadisai irin hadisin Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a bil maghribi bit-tin wa zaytun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi karatu a magriba da wacce ne wasu zaitun ibnu abi shayba ya fitar da wannan hadisin na Abdullah ibn Umar duk da yake akwai magana a cikin isnadin sa amma akwai riwayoyi da suke ingantattu kamar yadda riwayar Ibn Majah da isnadi ingantacce hadisin Abdullah bin Umar yace kana yaqra'u fil maghribi bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad manzo Allah sallallahu na karatu sallan magriba da qul ya ayyu da qul huwallahu ahad to haka dai Imam Tahawi ya kawo su riwayoyi na Annabi sallallahu alaihi na karatu magriba daga jajjerun surori to sannan fuskar da malamai suka amsa to an ce Annabi sallallahu alaihi yana karatun dogayen surori kuma gashi sallan magriba suna ganin ta wakati ne wanda yake takaitacce sai wasu malamai suka ba da mafita suka ce i karatun manzo Allah ba kamar sauran karatu suka yake ba karatu Allah sallallahu daban yake da sauran masu karatu duka domin ai akwai hadisin da watan sahabi ke cewa watan ban taba sallah khalfa ahadin watan akaffa salata min annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wa kana yaqra'u bis 60 ila al-mi'a sahabi zai ce tunda nake ban taɓa sallah bayan wani limami mai sauƙaƙawa ba kamar manzo Allah amma kuma sai ce wa kana qara'u bis 60 ila al mi'a yana yakan karanta aya 60 zuwa 100 60 zuwa 100 kai tahdidin kuma kenan ya kace to wannan ya nuna karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran karatu suka bane kuma abin da zai tabbatar mana da haka annabi Dawud alaihi salatu annabi dawuda in zai tafi yaki zai ce to a shirya shingidar dawakai a sa a sa watan lizami a sa suruj siddi ga duk dawakan shi na yaki kahin a gama sa siddin nan har ya karanta zabura ya karanta zabura duka kahin a gama sa siddi ya ce to in dai annabi dawuda yana da irin wannan mu'jiza ta karanta zabura cikin ɗan lokaci ƙanƙani tunata ga annabi sallallahu ta'ala sallam ka kenan karatun yana tare da mu'jiza don haka ba za a yi la'akari da wannan ba a jawo dogayen surori ga sallar magriba domin ba kowa ne ba wanda aka bi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu shi to kaga hujjar da suka kawo tun daga ga ga riwayoyin da ke tabbatar da Annabi sallallahu alaihi karatu da gajjerun surori nan kuma an ce ana karatu da dogayen surori to sai aka ba da wannan mafita to
babu jihar fil isha'i
fil maghribi babu jihar fil maghribi to an ji alqira'atu fil maghribi tabbas karatu ya tabbata ana yi a magariba to bayyana ake yi ko koyi ake yi to shine imam al-bukhari ya akkada babin da zai tabbatar da bayyanar da karatu a sallar magariba bayyanar da karatu a sallar magariba حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير جبير بن منعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قرأ في المغرب بالطور وان الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا غنتدم قال اخبرنا مالك يجي امام مالك يا غنتدم عن ابن شهاب يا كربو محمد بن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم ya karbo daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi ya karbo daga baban shi shine Jubair ibn Mut'im ibn Adi qal ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi Jubair yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a bil maghribi bil turi manzo Allah ya karanta wa turi wa kitabi masdur fil maghribi a maghriba kaga shi ma wannan mudabaqar zahira inda ba bayyanawa ake yi ba ba zai ce ya ji ba ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam karanta wa tsuri a sallar magriba kaga wannan ya tabbatar da manzon Allah bayyane har mamun su suka ji irin su Jubairu ibn Mut'im Adi radiyallahu anhu
باب na na'am abdullahi ibn yusuf at-tinisi na'am kwarai da gaske eh gashi wannan na karba da gare shi ba imam al-bukhari na karba da gare shi qala akhbarana malik shi kuma kaji daga malamin sa imam malik ba shi abdullahi ibn yusuf kwarai
باب الجهل في العشاء babul jahar fil isha'i wannan babi kenan na bayyana a sallar isha'i نعم kaga sai dan saba ita magriba sai da aka ce babul qira'ati fil magribi sannan babul jahari fil magribi karatun bayanin karatu aka fara sannan bayyanar da karatu amma ita isha'i sai aka ce babul jahari fil isha'i sannan can gaba sai ce babul qira'ati fil isha'i to sai wasu na ganin kamar ya dai dagwai da baya ba kamar da ya saba ba sai wasu suka ce a'a munasaba ya ji ba saboda yanzu babin da aka wuto mai magana bayyanawa ne to don haka bari babin da ma za a biye shi ma bai zan mai magana bayyanawa ba kaga zan babin wannan babin yana da alaka da babin da ya gabace shi to ya zan suna da alaka ya ki bisa ga tartibi ai kaga can tartibi ne cewa babul qira'at fil maghribi sannan ba fil isha'i sannan babul jahri fil isha'i kaga tartibi ne sai an yi magana karatun sannan a gano shi bayyana aka yi shi in ya tabbata kaga farko ta- karatun ma ya tabbata to in ya tabbata to bayyana ne ko boye ne kaga wannan tartibi ne to amma shi kau a yi maganar babu lijahari fil magaribi sannan babu lijahari fil isha wannan munasaba ce alaka ce to gwamnati zan bago ban na da alaka da junansu a hitabun tartibi haka wasu ka bayyana wasu mai gyara wasu ka ce ba gyara bane ba gyara bane yadda yi haka yake. ibnu hajar yace akwai gyara kamata a ce babul qira'ati fil isha'i sannan babul jahri fil isha'i shi kuma badruddin an yace wannan gyaran bai gyaru ba bai yi ba shi ya dibi wata munasaba in ji badruddin an munasaba sai ya tafi حدثنا ابو النعمان نعم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بك- عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره على اتمته فقرا اذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه الله اكبر وأنا الحديث أبو النعمان يا من تدموا شيني محمد بن الفضل قال حدثنا مؤتمر yace mu'tamiru ya zantar da mu an abi ya karbo daga watan babansa watan mu'tamir ibn sulaiman kenan to ya karbo daga babansa shine sulaiman an bakrin ya karbo daga bakru bakr ibn abdullah al-muzani an abi rafin ya karbo daga abi rafin qala sallai abinda abu rafin yake cewa na yi sallah bayan abu huraira na sallaci al-atama ta sallar isha'i bayan abu huraira na yi sallar isha'i bayan abu huraira yana limamin mu faƙar a idan sama'un sai ya karanta idan sama'un shaɗaɗ shi abu huraira a sallar isha'i fasa jada sai ya sujada faƙultu lahu sai na ce da shi ma'ana abu rafin ya ce ma abu huraira sai na ce da shi kaga ba a faɗi ne ne ya ce mashi ba to a wata riwaya wannan sujada ne dalilin su menene dalilin wannan aiki naka na yin sujada anan qala ki sajadtu khalfa abil qasim sallallahu ta'ala alaihi wasallam nayi sall nayi sujada a daidai karatun wannan sura ta isma'u shaqqat bayan abul qasim sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tun da nayi gaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha ta alqab ba zan gushe ba dun na zo karatun idan sama'un shakkar sai na yi sujjada hatta alƙahu haɗin haɗu da abul qasim sallallahu alaihi wasallam kaji kwaɗayin dai sahabbai su haɗu da manzo Allah kwaɗayin sahabbai dai su haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wasallam to
حدثنا kaga nan daidai fadar Allah tabaraka wataala wa idza quri alaihimul qur'anu la yasjudun to daidai nan gurin ne shi Abu Hurairah yake sujada wa idza quri alaihimul qur'anu la yasjudun to daidai nan gurin sai Abu Hurairah yayi sujada don haka a wasu mazhabobi watan akwai a sujjada a cikin idan sama'un shaqqat akwai sujjada a cikin idan sama'un shaqqat duk da wajen imam maliku babu amma su malamai sun ce wannan hujja ce a kan imam maliku a kafa mashi ita cewa akwai sujada a cikin isa mamu shakka to amma dai abin da an mutabakar wannan hadisi da tarjama shine babu jihar fil isha'i ai ga shi abu huraira radiyallahu anhu a wannan azari yana cewa ya ya karanta isa mamu shakka to kaga ai sai ya bayyana har abu rafi'in zai ji surar da ya karanta kaga ai sai da ya bayyana sannan ya ji kaga babu jihar kenan fil isha sallar isha shi bayyana karatu ake yi dan ga abu rafi'in ya ji bayyana wa abu huraira har abu huraira na kafa hujja da sujjadar da yayi a cikin surat isma'ul shaqqa na'am حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعوبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون وأن الحديث أبو الوليد يا تركو يا يا ذا سلمو شيني هشام بن عبد الملك الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي شين أبو الوليد قال حدثنا شعبة يجي شعبة يا ذا سلمو شيني شعبة بن الحجاج an adiyin ya karɓo daga adiyin shi ne adiyin sabit abinda yake cewa sami itul bara na ji bara ibn azmi radiyallahu anhu yana cewa sai ba a ce yana cewa din ba annan nabi domin wannan zance na bara ne ya ji bara ibn azmi yana cewa amma babu lafazin qalbin annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar ita haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama a cikin wata tafiya daga tafiye-tafiyensa wata tafiya ce daga tafiye-tafiyensa alaihi salatu wassalam fa qara'a fil isha'i sai yayi karatu a cikin isha'i fi idan rak'ataini a cikin ɗayan rak'o'i guda biyu na farko kenan bittini was zaitun ɗayan rak'o'i biyu din nan dai ya karanta wattini was zaitun ko rak'a farko ce ko ta biyu ce amma da ya ce fi idan rak'ataini cikin ɗayan raƙo'i biyun farko ya karanta wattini wa zaitun wa tursinin har yi zuwa ta. to ka ganan wannan hadisi ya tabbatar mana mi ya tabbatar mana aljiharu fil isha'i e bayyana karatu a sallar isha'i ba shi kaɗai ke karantawa ba yana karantar da wujubin kira'atin ba wajen cin karatu wani imam bukhari ma bai kawo babin shi ba sai nan gaba zai kawo babin nashi wujubul qira'at ko kuma babul qira'ati fil isha'i wanda bai kawo shi ba sai kawo babul jahri fil isha'i sannan na uku daga abin da take karantarwa ko wanda hadisi yake karantarwa can in mun koma wancan hadisi na ba da yake ta wujubul qira'ati babu wujubul qira'ati lil imami wal mamum fi salawati kulliha fil hadari was safar a halin zaman gida da halin tafiya halin tafiya ana mai da raka'a hudu su koma biyu amma duk da haka sai an karatu duk kaga wujubul qira'ati kenan fil hadar fil hadari was safar wujubul qira'ati fil hadari was safar to wannan hadisin tunda yana cewa ka annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama a cikin halin tafiya wata tafiya amma yana fakara a sai ya karanta kaga wujubul qira'ati kenan fi salawati kulliha fil hadari was safari sai ya karanta a ɗaya na rakoi guda biyu din na farko ya karanta wattini was zaitun to
باب القراءة في العشاء بالسجدة babu qira'ati fil isha'i bis sajdati babin karatu a sallar isha'i bis sajdati da surar da ake yin sujjada a cikinta a kawo wata sura wadda tana da mahallin yin sujjada a wurin sai suka ce to wannan halacci ke nuni ya halatta a sallar na an samu to akwai a ɗaya da wannan hadisi to sai ya zama na cewa watan a yi sallar isha'i ko a yi karatu da sura mai sujjada a sallar isha'i halal ne wannan abin da zai karanta bai kai fa babu qira'ati fil isha'i ba mutlaq in karatu a sallar isha'i bai kai shi ba kamar yadda ya can yace babu qira'ati fil maghribi sannan babu lijahri fil maghribi to ba kai wannan ba a anan a karanta masallar isha'i wata surar da ake yin sujjada a ciki na'am
حدثنا مسدد قال مم.
حدثنا يزيد بن زريع قال مم.
حدثني التيمي عن مم.
بكر مم.
عن ابي رافع قال مم.
صليت مع ابي هريره العتمه مم.
فقرا اذا السماء انشقت مم.
فسجد فقلت ما هذه مم.
قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم مم.
فلا ازال اسجد بها حتى القاه Mm. kaga wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi shi qala hadathana Musaddad qala hadathana Yazid ibn Zurayh qala hadathani Taymi an Bakr an Abi Rafi qala صليت مع أبي هريرة الأتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه هذه فقلت ما هذه هذا أبو النبي فجأة أبو النبي يشيء إن بدأ amma nan kaga ya faɗe shi eh kaga can ya ce fa qultu lahu sai na ce da shi kamar bai hudu abin da ya ce da shi din ba to sai ne ce ma hazihi qala sajadtu biha khalfa abil qasim sallallahu ta'ala alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu wannan hadisi musaddad ibn musarqad ya zantar da mu qala hadathana yazid ibn zurai'in yace yazid ibn zurai'in ya zantar da mu qala hadathani taymiyu al-imam at-taymi ya zantar da mu eh shi kuma an bakri an bakrin ko ya tafo daga bak an abi rafi ya tafo daga abi rafi qala kaga ya hadi da wancan isnadin قال جي صليت مع ابي هريره لا يصلى ترى ابو هريره ان جاء ابو رافع لا صلى الاتمه صلى العشاء ترى ابو هريره فقرا اذا السماء انشقت sai karanta idan sama'u shaqqat fa sajada sai sujada idu idza quri alaihim alquran la sujud sai sujada fa sajada fa qultu sai nace da shi ma hadhihi wannan sujada kun menene dalilin ta me tushen ta menene asalin ta قال أبو هريرة سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله تعالى وسلم ناي سجدا بها أكرات بل لم يمعنى تيج بها إن أي فيها دي. سج- سجدت فيها ناي سجدا فيها أتكنت خلف أبي القاسم بايان أبو القاسم صلى الله تعالى وسلم إنا كرات بانسا يكرنتا وأن إذا سمعوا شقا دي وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون من ظل لا يسجد مو ما مكي سجدا don haka fala azalu tun daga ran nan fala azalu fala azalu asjudu biha ba zan kushe ba ina yin sujada biha in dai ina karatun wato izu sama'u shaqqat hatta alqahu har in hadu da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga waccan riwaya yadda take haddathana abu nu'mani qala haddathana mu'tamir an abihi an bakrin an abi rafi'in qala sallaitu ma abi hurairah kaji isnadin sai da yake abu abu nu'mani mu'tamir da baban shi da bakru to ita kuma wannan musaddad ibn musarhad kaga ta wata hanya kenan imamu bukhari yana da wannan hadisi ta hanya biyu kenan yana da shi ta kan musaddad musaddad ta kan yazid ibn zurai'in Muz- yazid ibn zurai'in ta kan at-taymi kaga wannan kenan sannan ya haɗe an bakare wanda shi ma wancan ya haɗe an bakare shi kuma daga abu rafi kaga abin yana haɗewa isnadodan guda biyu suna haɗewa ta kan abu rafi abu rafi ta kan abu hurairata radiyallahu anhu alhamdulillah Mm. na'am na'am a'a yanzu in kai sallah bayan liman kai sallah bayan shi kenan sai ka ce sallaitu khalfa fulani nayi sallah bayan wani an fahimta wai shine limamin shine ma'ana duk wanda ke sallah bayan shi limamin ka kenan khalfar da yake magana kenan baya magana akan waccan mu'jiza domin shi ne ke ba da bayani ko ku wani wani tsokaci ne kai wannan eh ai annabin ne ya fara eh annabin ne ya fara ai ba mamun da zai yi sujadar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyi da shi ba idan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sujada ai faɗi kawai bai ba amma manzo Allah ne yayi sujadar na fahimci abin da ke ni kana nufin kamar yayi sujadar a gaba annabi ya ga yayi bai hana shi ba kuma kuma yana baya annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sa ta baya ne yasa ya san Abu Huraira yayi sujada a'a ai tashin farko manzo Allah ne ya fara sujada sannan su Abu Huraira suka yi na'am